بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau yanzu dare ne na alhamis takwas ga watan jimada thani hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tana da dubu ɗaya da dari hudu da talatin da hudu daidai da sha bakwai ga watan april shekara ta dubu biyu da sha uku ci gaba da karatun littafin alintisar lissahabi wal'al من افتراءات السماوي الضال القسم الأول الرد عليه في كتابه ثم اهتديت تاليف الدكتور إبراهيم بن آمر الرحيلي الله مدوكين سركي ميسا كياد الخيري إن با من تابا مالين ينا قبا تكسد تكرشي ليكي بينا منا wasu dalilai da hujjoji da za a ƙara kafa ma 'yan shi'a musamman wannan takadari tijjani a samawi da ya kawo ƙarerai da cewa wai sahabbai sun ta faɗa isu-isu saboda ƙoƙarin daddafe madafin iko ya ce wannan ƙarya ne sahabbai ba su faɗa saboda matakin wani khalifa ko wani ba khalifa ba wani ya dace ko bai dace ba wani ya cancanta ko bai cancanta ba wannan bai faru tsakanin sahabbai ba gaskiyan abin da ya faru shine an samu matsala sayyidina ali ibn abi talibin yana ganin a jinkirta kamo waɗanda suka kashe sayyidina Uthman a hukunta su sakamakon dalilan shi wanda muka ji a karatukan da suka gabata kuma malam zai tsakura mana wasu ma yanzu su kuma su ma'awuya suna ganin cewa lalle a gaggauta hukunta su su ma suka zo da nasu dalilan wanda mun ji dalilan a karatukan da suka gabata wasunsu ma za mu ji anan wanda idan ka kalli dalilan duka guda biyu ka sa sa ma'auni sai ka gane cewa alhaqqu ma'a ali ali ne yake kan daidai su ma'auye suna sham ba su san menene ke faruwa a madina ba ali abin da yake yana yin shi ne a matsayin ijtihadi abin da mu'awu yake yana yi a matsayi ne na ijtihadi aliyu ya yi daidai yana da lada biyu mu'awiya ya yi kuskure yana da lada ɗaya gaba ɗaya ba wanda ya zage su kuskuren shi kuma magafurun an yafi ba wani abu wanda a ciki za ka ɗauka ka ce wani ya yi ba daidai ba wai har ya cancantar da a zagi wannan mutumi walantana irin aikin alkhairin da ya gabatar wa musulunci wanda irinka mai zagin idan aka tara irin ku miliyan dubu ba za ku iya aikin da ya shi kadai ba jama'a kuna fahimtar wannan da kyau ku shi sa ya zama wajibi mutane su iya bakinsu sannan kuma su sa ma kunnuwansu linzamin me za su rika saurare kan mutum ya je kai kan cikin fitinan da ba zai iya fita ba Allah ya tsare mana imaninmu malai ce fakana haza huwa uzur ali abinda muka gabatar a karatun da ya gabaci wannan ma da ce kun ji haƙiƙanin uzurin sayyidina Ali fi bidayatil amr wannan a farkon al'amari ma kenan amma ba'a da zalika amma bayan ma gushewan wancan uzurin da muka kama ji a karatun da ya gabata fa innal umura asbatara taqidan al'amuran ma sun ƙara cakuɗewa da rikicewa sama da yadda ka san su mun gano wannan kamar sarƙa ce tana ɗan ƙaramin rikici kuma sai a ƙara rikita ta to rikicin ya wuce ma yadda kake zato kake lissafa shi wa ashaddish tabahan sannan kuma wa ashaddish tabahan kuma abin ma ya ƙara ruɗewa da ƙara rikicewa da ƙara ɗaiɗaicewa hususan ba'ada maktatala as-sahaba ce musamman ma lokacin da sabai suka yi fada fi ma'arakati jamal a lokacin da aka yi yakin jamal wannan ma'arakatu jamal da aka yi ya ƙara rikita al'amura baki ɗaya bigairar tiyarin minhum duk sahabban ba wanda ya zaɓa a kan ya fito ya wannan yakin za ka yi mamaki ya ka yakin jamal ya faru ya ka yakin siffin ya faru wannan su ne kaɗai yakin da aka yayi mun gane sai na ali ya tsokanin yakin mu'awai ya tsokanin yakin jamal su ɗalha da zubair da aisha suka tsokanin yakin ali ne ya tsokanin yakin ba ɗaya za ku zo ku ji waɗanda suka kitsa wannan fitinar da har abin da ya faru ya kai ga ya faru ɗin amma a yau ‘yan shi'a sun ɗauki tuta suna ta faɗin ƙarerayi cewa gashi gashi gashi gashi ga abin da ya faru su kuma ahalus suna maimakon su karanta hakikanin tarihi hakikanin abin da ya zo da ruwa ya tabbatattu a kawai sun lankwashe hannayensu kawai sun yi shiru sai aka waye gari ana ta cinsu da buguzo sun bar makaryaci a fage ye ta surutu shi kaɗai yana mutane tsubararren banza sai a zo a kawon bakin shi a ce rufa mutane baki ga gaskiyan da ya faru shi ne mala ya ce abu ya ƙara rikicewa ne ma fa lokacin da aka yi ma'arakatu jamal wa inna ma bi sababil makida allati dabbaraha qatlatu uthman wani makirci ne wani dasisa ne wanda suka kashe usman suka yi ƙoƙarin shigo musulmi da shi ilwaƙi ati bainahum saboda su haifar da fitina tsakaninsu domin lokacin da azubair da ɗalha da aisha suka zo suka kafa sansaninsu alima ya fito ya kafa sansanin shi sai aka zo aka tattauna sai su waɗancan khawarij da waɗancan shi'a asaba'iyya magoya bayan abdullahi ɗan saba waɗanda su suka kitsa fitinan da aka kashe sayyidina uthman da suka ga cewa yanzu kai ya haɗu tsakanin ɓangarori guda biyu an daidaita to in ko wannan daidaiton ya ci gaba to kuma su sun shiga uku sun lalace dama an ƙi hukunta su ne saboda kai na rabe ba za a iya afka masu ba saboda kowa yana ta kan shi to yanzu kan ya dunkule waje ɗaya sai su ga cewa yanzu in aka bar jama'a haka suwa za su sha wahala su kun gano wannan da kyau ko to sai suka ce a'a wannan ba za ta sabu ba nan da nan sai suka ɗibi mutane sai suka tura su cikin rundunan sa'aisha suka ɗibi mutane suka tura su cikin rundunan sayyidina ali abin da suka tura su su yi shine ko da kuka shiga can ku afka ma rundunan sayyidina ali da kisa kuma nan ku afka ma rundunan su talha da zubair da aisha da kisa ana zaune cikin dare fa ana jiran garin Allah ya waye kowa ya ja rundunan shi ya gida kawai mutane na kwance kawai sai suka ji sara su ma can suka ji sara kun zo kun kwanta kun ji sara tsammanin ku su wane ne suka suna saran ku abokan hamayyanku za ku yi tunanin sun warware alkawarin da aka yi su ma can haka ai ana tashi kawai sai aka cuɗe sai yaƙi kun ji shine gaskiyan abin da ya faru kuma za mu zo mu karanta a cikin littafi dalla-dalla ku ji shi sa jama'a in kuna tafi kanku a cura ku Allah sai ko riƙe kuna wai ga dama da hagu domin bayan da za a yi makiya tafiyan ku fa su bar ku za su shigo su samu wawayen cikin ku su yi amfani da su wajen ƙoƙarin rikita ku kun gano wannan da ke ku wallahi a wani lokaci har zababbun cikin ku ma sai sun yi ƙoƙarin wasan kora da su. Wadda cimma manufofi, za ku yi mamaki daga cikin waɗanda fa suke wancan ɗanyen aiki akwai wanda ya je cikin waɗancan makasha Usman ɗin ya kashe kan shi. Amma ya nuna cewa waɗancan ne suka kashe shi. Domin kawai ya haddasa fitina, kuma fitinan ta faru. Shi ne mala yake cewa makida ne na waɗanda suka kashe Usman suka yi, illa bi fitnatin ta zidul amra sharran, ya ce wallahi, aha, sai ke cewa kamata ƙaddama bayanin zalika kamar yadda bayanin wannan ya gabata. Falam ya kun amru liktisasi maƙaduran alaihi ba'a da hazil a hadas lali Ali, ce wallahi, al'amarin ƙisasi wai a hukunta waɗannan da suka kashe Usman to al'amarin sai ya kasance abu ne wanda ba zai yiwu ba bayan faruwan wannan abin ya faru ali ba zai iya abin ba abin ya fi ƙarfin shi yanzu da ai ba a yaƙi ba al'amari ya rikici to ina ga yanzu an yi yaƙi ya sunan abin ƙara rikicewa kenan wala ligerihi min mukhalifihi kuma wannan ta da fitinan da aka har aka yakin nan ba waɗanda ke da saɓani da sayyidina ali suka ta da wannan abun ba wa zalika li tafarruqil umma wannan abin ya faru ne gaba ɗaya laifin da za a kalama shine rabuwan al'umma da suka yi wan shigaliha bima huwa aula minhu min taskinil fitna da kuma irin abin da jama'a suka shagalti da shi na ƙoƙarin kwantar da fitina wa ra'abis sada da kuma kau da wannan karo da ake yi to kuma an zo fa ƙoƙarin kau da fitinan kalli kuma abin da ya zo ya faru jama'a ba fa zama sabai suke a wannan lokacin ba kai da komowa suke suna ta lallashin ɓangarori fa ‘yan shiya sai suka ce duk wani wanda bai mara masu baya ba irin su abdullahi dan umar da suka ƙi shiga cikin faɗan suka ce munafukai ne wanda ya shiga ya goya ma aliyu baya su ce mumini wanda ya shiga ya goya ma mu'awiya baya su ce kafiri kun gano wannan da kyau ko kuma shedanin cikin su ba wanda yake wajen sanda abin ya faru kuma da suna nan sanda abin ya faru za su shiga cikin waɗancan makasan ne dan dama dangin su ne suka yi kisan ya kula shekul islam ibn taymiya rahimahullah shehu musulunci ibn taymiya ya ce lam yakun aliyun مع تفرق الناس عليه متمكنا من قتل قتلة عثمان سيدنا علي بيد زرفي da dama da iko ne iya kamo waɗanda suka kashe sayyidina Uthman ya kashe su sakamakon rabuwan kan al'umma illa bi fitnatin tazidul amra sharran in yace zai kamo su ya kashe su to fitina zai ƙaru fitina zai ƙara haɓakowa da za ta ƙara ma abin sharri wa bala bala'i ya ƙara rincaɗewa yanzu Ali na cewa bari ya kamo waɗance ya hukunta to zai ƙara mataɓar ruwa ne ina fatan mun gano wannan da kyau waddaf'u afsadil fasidaini biltizami adnahuma aula min al-aksi bala'i ne guda biyu wannan ka'ida ne ku kiyaye shi mun gano wannan da kyau ku daf'u afsadil fasidaini tun kuɗa ɓanna mafi muni wanda ya fi kusa biltizami ahaduhuma a lazimci ɓanna na kusa kuma mafi ƙasa ƙaramin ɓannan aula minal aksi shi ya fi da ka ɗauki babban ka bar ƙaramin kun gano wannan da ke ku me mafi girma cikin ɓannan shi ne kashe su to ali ya kashe su zai haifar da bala'in da gare ba su kun gano wannan da ke ku ya jagoranci al'umma ko akwai abubuwa da dama wanda dole sai ka kau da kai amma wanda shi dan kallo ne yana gefe ko zai ce baka iya ba haka ya kamata ka yi ba kuma kana yin yanda yake so ko in musiba ta taso sai ya zama zama jikin shi sai ya gudu sai ce rashin iya tafiyar da jama'a rashin iya da'awa rashin iya kaza da kaza ba ka suke magana ba kun gano wannan da kyau ko ya sai ka rabu da su kai kuriya su ce ba a jin shawara ka ce eh ba a ji Allah maɗauki zarki ya samu dace. Da annahum kanu askaran, saboda su wanda suka kashe Sayyidina Usman sun riga sun kafa sansani sun zama bataliya mai ƙarfin tsiya. Ali na juyawa zai yaƙe su, akwai tsoro a cikin mutanen shi, saboda ana tsoron rundunar su Talha, rundunar su Muawiya. Kuna fahimtar wannan da kyau ko? Wa kana lahum qaba'il kuma suna da ƙabiloli wanda tagbabu lahum suna yin fushi a madadinsu sun gama zige mutane baki ɗaya sun mara masu baya wal mubashiru minhum lil qatali mala yace waɗanda suka shiga cikin wannan ta'addanci na kashe Usman wa in kana qalilan ko da yake yan kaɗan ne fa mutane ne yan tsararu wanda ba su wuce a lissafa su da kan yatsu ba fa kana rad'uhum ahli shauka da suka samu daman wancan cece-kucen na rabuwan kan musulmi sai suka bi suka dinga mamayen mutane dama da hagu. Mun gano wannan shi sa Kur'ani ce wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhabu rihukum sai ce wasbiru. Yanzu kuna koma kuka ta sabani iku iku yan bid'a sai su bi sai su haɗiye muku mutane sanda za ku gama rikicin ku juyo to a daidai wannan lokacin kuma an gama rusa ku yana daga abin da ya haɓakar da shi a ƙasan nan saɓanin da ahalin sunna sau koma suna a tsakaninsu a gefe guda sai shiya suka ci gaba da raraka su kuma na sanan suna ma junan saraddi ana ana ta gogoriyo ana ta rikici isu isu yan bida su kuma suna nan a gefe suna ta lalata Allah ya sauwaka shine sai mala yake cewa walaula zalika lam yatamakkanu yace ba don wannan abin da ya faru ba ai wanda suka kashe Usman ba su isa ba ba su da karfin da za a daga masa kafa walamma sara Talha wa Zubair ila al-Basra yayin da Talha da Zubair suka je garin Basra li yaqtulu qatlata Uthman saboda su kashe waɗanda suka kashe Usman a can kama bi sababi zalika harbun sai yaƙi mai girman gaske ya faru sakamakon wannan kutula fiya halkun wanda an kashe mutane da yawa kaga abin da sayyidina ali ya guda kun gano wannan da ke ku da suka ga yaƙi sai suka ce bari su yi da kansu suna tafiya kun ji abin da ya faru wa mimma yubayyinu zalika na daga abin da ke bayyana wannan anna muawiya ta kada ajma'an nasu alaihi ba'da mauta ali ya daga cikin abin da ke bayyana sayyidina ali yana kan daidai shine lokacin da sayyidina ali ya rasu muawiya sai gaba ɗaya musulmi suka haɗa kan suka mai mubaya'a kun gano wannan da ku gaba ɗaya aka yi mai mubaya'a yanzu kenan sai za a ce muawiya ya fi ali cancanta rikicin da aka yi don an sa ali ne da bai cancanta ba ya sa aka yi faɗa akwai musulmin da zai faɗa wannan maganar wasara amiran ala jami'il musulmina a lokacin ne mu'awiya ya zama shine shugaba na dukkanin musulmi kun sa abin mamaki a lokacin sayyidina ali ali bai zama shugaban dukkanin musulmi ba ya zama shugaban yan tsirarin musulmi ne kisa ya kasa hukunta ‘yan tsirarin da suka kashe Sayyidina Usman. Amma lokacin da ya rasu alhassan ya hau alhassan ya mai mubaya'a sai harkan gaba ɗaya sai ta sai ta dunkule yanzu a hannun Sayyidina Mu'awiya. Tare da haka bai iya samun daman da za mu zo mu ji ba. Wa ma haza falam yaqtul qatlata Uthman bai iya kashe waɗanda suka kashe Usman ba. Allazina kanu qad baqaw wanda suna nan a raye karanta min hajjus suna a mujalladi na hudu shafi na 407 zuwa 208 suna nan me yasa za mu zo za mu ji a karatunmu na alfarko bayan alfirak abin da ya hana sayidina mu'awa ya kashe waɗanda suka kashe sayidina usman saboda fitinan hawarici yana tunkaran waɗancan cin da kaji an ce sun zama runduna suna da bataliyoyi da yawa to zai samu matsala mai girma girman matsalan kuwa da wa zai yi zai da khawarij ne ko zai da su ne saboda su ma sun rabu gida-gida ne za mu zo za mu ji ai khawarijin gida-gida ne akwai waɗanda su ba su je cikin rigiman ba cin da dai ba a taɓa su ba ku bi ma karatun littafin alfarko bayan alfarak in Allah maɗaukin sarki ya so a kan matsalan mamaki Allah ya sa mu dace Mala ya ce wa ala kulli halin duk dai yadda aka yi fa'ayyan kana uzur Ali, duk yadda ma uzurin Ali ya kasance na ƙin kashe waɗancan da suka kashe Uthman, falmakasudu huna annahu la yu khalifu baƙiyyatar sahaba. Bai saba ma sauran sahabbai ba almutsalibi na bidami Uthman waɗanda suka tsaye cewa sai an nemo jinin Usman, fi wujubi liktisasi min katilati Usman, na wajabcin cewa a kashe waɗanda suka kashe Usman bai saba masa habbai akan wannan ba shi ma ya yadda amma sai faru uzurin me zai sa a kasa yin wancan aikin alama ta kaddama tasrihu bi zalika fi ijabatihi li Talha wa Zubair bayani ya gabata ne irin ansan da ya ba Talhatu da Zubair lamma talabahu bi qatl qatlati Usman yayin da suka nemi a kashe waɗanda suka kashe Usman haisa qala yayin da ya ce masu ya ikhwata ya ku ’yan uwana inni lastu ajhalu ma ta'lamun ai ban jahilci abin da kuka sani ba ni ma na san cewa wajibi ne a kama su a kashe su walakin kaifa asna'u bi qaumin yamlikunana wala namlikuhum ya za mu yi da mutanen da sun mallake mu ba mu mallake su ba mu sun san mu da inda muke su kuma sun saje a cikinmu ba mu san su ba yakin sun kuru suke yi mun gano wannan da kyau ko in ba mutum mara kan gado ba ka faɗa da mutumin da yake yakin sun kuru ya san ka kasan shi ne jawa ko kun gano wannan da kyau ko abinda sayyidina usman ya faɗi kenan ce ba za mu iya faɗa da su ba ali ya faɗi ali ya ce ba za mu iya faɗa ba saboda sun riga sun saji a cikin mu yamlikuna na sun mallake mu dan sun san mu wala namlikuhum mu ba mu san su ba ba ka faɗa da mutum irin wannan amma mutum mai gidaje ne sai ya ce a sha ta fage kun gano wannan da kyau ku sai a waye gari a yi maka illan da baka sa tsammanin yadda take ba sai na alibbe da laifin komi ya ce wannan shine dalili sun ma aka sama ba'a da zalika sai ya rantse da Allah kuma jama'a sai Ali ya rantse mana wa huwa sadiqul bar sayyidina Ali mai gaskiya ne kubataccen bawa ne wa annahu la yara illa ma yarawna fi hadha al-amr ra'ayin shi ɗaya da su sai da su suna cewa a gaggauta shi kuma yana cewa a jinkirta tukuna wa hadha mimma yadullu ala ijma'i sahaba ala hadhihi al-mas'ala wannan ke nuna cewa duk sahabbai sun haɗu kan wannan matsala cewa lalle a yi kisasi ga wanda suka kashe Usman amma sai dai hanyar da za a ɗauka ne suka sha bamban waɗannan sun ce a gaggauta shi kuma ya ce abu sannu wallahu ta'ala a'lam المسألة الثانية مسألة نبي دا زعم دا مس دا مرتني أن الصحابة شوى صحابي الذين اختلفوا في فتن المسألة الثالثة مسألة نؤكو أن الصحابة رضي الله عنهم صحابي الله مدوكين سركي قارا مسيدا الذين اختلفوا في الفتنة وأن سكا شيكي ونن فتنة لم يتهم بعضهم بعضا في الدين ba wanda ya tuhumci sashi da addini inda za ka san mutum ya rika danganta rikicin banzan da ya ɗauko wani da cewa sahabbai sun yi rigima jama'ar annabi wannan fasiki ne sahabbai ba su tuhumci dunan junansa harkan addini ba shi sa ba ka da inda sahabi ya raba masallaci da ɗan uwan shi babu jama'ar raba masallaci shine ainul khuruj khawarijanci ne tsaban khawarijanci ne musulmi ba ya raba masallaci mun gano wannan da ke ko dan uwanka musulmi me kake zargin shi da shi ya ce kai ba malami bane to sai me kai malami ne kuma kai ka jira dole sai ya ce kai malami ne a'a in an ansa taimako ne bai baka karaba dole ne shine musulunci wannan a'a bai barin ka kai kaza wai wannan shine wai dalilin wai a raba kan al'umma annabi an taba mutane zai ce wai su habbai ma ai sun samu sabani kaji fasiki jahili sabai ba wanda ya tuhumci juna isu isu dan gaina da addini wa inna ma kana yara kullu fariqin minhum kowane bangare daga ciki yana ganin anna mukhalifuhu wa in kana mukhti'an wanda ya saba mai duk da yana zargin shi da yayi kuskure wa huwa mujtahidun muta'awwilun tawili yayi da ijtihadi kun gano wannan da kyau ku sun ba junansu uzuri cewa wane yayi kuskure amma ijtihadi yayi Allah ya gafarta mai tare da haka suna bin junansu sallah tare da haka suna auratayya tsakaninsu tare da haka suna mutunta junansu amma musulmi ya kulla zuciyar shi da kin dan uwan shi jama'a ba a san wannan a musulunci ba sannan ya tarifi lahu bil fadli fil islami sannan suna bayyana darajar junansu isu isu a musulunci wa husnul suhbati li rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kuma suna tabbatar ma junansu da kyautata abota da annabi wa hazihi mas'alatun muqarrara inda ahlul ilmi aidan wannan matsalan malamai ta tabbata sun san shi tsaf فيما ثبت من ثناء الصحابة بعضهم على بعض رضي الله عنهم أجمعين irin yadda sashin su ke yaban sashi jama'a sabai fa duk da rigiman nan ba sa zagin junansu ba su ma junansu komi yaban junan suke suna faɗin alkhairi amma mu ko fa iza duk sanda ka zauna gaban wani kaji ya ɗauko maka zagin wani ko ka tashi ka bashi waje fasiki ne wa min zalika ma ja an ali ya daga cikin bayanin saƙon da aka samu daga sayyidina Ali radiyallahu anhu ba'adan ma'arakatil jamal bayan da aka yakin jamal annahu kana yatafaqqadul qatla shi da kanshi yaje yana dudduba waɗanda aka kashe fara'a Talhat ibn Ubaidillah sai ga talhatu dan ubaidillah maqatulan an kashe shi talhatu bin ubaidillah jinin sa ali ne fa goggon ma shi mun gano wannan da kyau ku kuma yana tare da sa Aisha kuna fahimtar wannan da kyau maqtulan faj'ala yamsahu turab an wajehi ya ɗauko shi yana share mai jini da ƙura da ke kan shi waya ƙule na cewa rahmatullahi alaika ya aba muhammad Allah ya ji kanka ya kai baban muhammad ya izzu alayya an araka majdulan ya ce abin ya ɓata marai in ga ka an kashe ka kana kwance a ƙasa ta hata nujumus sama kana ƙarƙashin taurarin sama sun maƙala ya ce ilallahi ashko ojiri wa bujiri ya ce wannan kunci da damuwa da nike ciki ba ga kowa nike kai kuka ba sai ga Allah ma'ana Ali yana cike da damuwa na kashe talata dan Ubaidillah da ya ga an yi a yakin Jamal kuma suwa suka kashe shi waɗannan da suka kashe Usman karanta al-bidaya wannan haya na Ibn Kathir mujalladi na bakwai shafi na 258 walamma ja'ahu ibnu jurmuz yayin da ibn jurmuz ya zo jan na ali qatilu zubair wanda shi kuma eh shi ya kashe az-zubairu wa ma'ahu sayfuhu ya ɗauko takobin az-zubairu la allahu yajidu indahu hudwatan ya ɗauka zai samu wani alheri ne wajen ali fasta'adhana alaihi ya nemi ali ya bashi izini ya shigo ya gana da shi faqala ali radiyallahu anhu sai sayyidina ali ya ce la ta'adhnu lahu don me ba za ku yi mai izini ba, wa bashiruhu bil janna ko la ta'azinu lahu, kar ku bashi, kar ku yi mai izini, wa bashiruhu bin nari, ku yi mai bushara da shi ɗan wuta ne. Wa fi ruwayatan a wani ruwaya anna aliyan kala, Ali ya ce, Sami'tu Rasulallah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya kun. Na ji annabi yana cewa bashir katil bin safiya bin nari. ku yi ma duk wanda ya kashe ɗan safiya bushara da wuta wace ce safiya ɗin nan gwaggon manzan Allah ce duk wanda ya kashe shi ku ne bisharan ɗan wuta ne shi karanta littafin zakara hadar riwayat ibn kathir fil bidaya wan nihaya mujalladi na bakwai shafi na 260 wa qala lamma ra'a sayfa zubair yayin da ya ga takobin zubair alama farrajal kurba an wajehi tun daga lokacin fushi bai sauka akan fuskan sayyidina Ali ba kun gano wannan da kyau ku amma kaga anan yace rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam karanta at-tabari fi tarihi mujalladi na shafi na 534 wa ba'da intihai ma'arakati jamal bayan da gama yakin jamal zahaba ali ila aisha radiyallahu anhuma sai jojin sayyida aisha fa qala yace kaifa anti ya umma baba ya kike qalat ali ya ce ma aisha inna ya ce mata baba ta ce bi khairin ina cikin alheri qala sai ce yaghfiru Allah laki Allah ya gafarta maki qala ta ce walaka kai ma Allah ya gafarta maka mala ya ce wa zakara tabari anna aliyan radiyallahu anhu balagahu anna rajulaini shatama aisha labari ya zo na Ali cewa ga wasu mutane biyu sun zagi Aisha radiyallahu anha Allah ya kara ma Aisha yarda fa ba asal qaqa ibn amr sai ya aike qaqa dan amr fa ata bihi ma aka ji aka kamo su fa qala yace idrib a ana qahuma ka sare man kansu kafin a sare kan sun makala sannan sai ya ce an hikan na kuma uƙubatan ya ce sai na ɗanɗana muku uƙuba tukuna fadarraba huma mi'ata mi'atan ya masu bulala ɗari ɗari karatu na gaba za mu ji mai biyo baya mun gano wannan da kyau ku wanda ya zagi aisha to waɗannan da suke zagin aisha to in sai dina ali ya zo hannun shi zai sage ina fatan mun gano wannan da kyau amma haidara ne ga danga kusan yaƙi duk buge kafirai zai ta yi shi sai na alkaga yana kare mutuncin matar annabi su kuma waɗannan da ke da awon goyon bayan su kuma suna cin mutuncin matar annabi sai ka rasa gano wani irin addini suke yi kuma waye koya masa addinin kuma banwa suke yi Allah ya tsare mana imaninmu sakamakon ƙwarewar lokaci nan za mu tsaya subhanaka allahumma biyamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum